أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna juma'a bakwai ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ɗaya ga watan takwas dubu biyu da ishirin da biyar a darasi da ya gabata muna cikin sota jafiya muna jafiya aya ta ishirin daidai muka tsaya ina sha Allah za mu tashi aya ta ishirin da ɗaya cikin sota jafiya kayan akwai tambaya ta farko daidai ba na shigo ne yake wai ana tambaya me ya gum to ne ne bukan ta ne ba santa ba na ta ba ta ba santa ba ni dai ba santa ba wanda san ta yi bayani musan gumba shi yanwa a anan sallallahu alaihi wasallam bai kama sunan shisha ba bai kama sunan wuwi ba bai kama sunan durga ba kun ta kullu muskil haram kul ma suka go haram duk abin da zai sa su a yi maye haram ya kadiba tana sa su ba ta sawa ta kamata hukunci sai tambaya ta biyu iya tambaya akan wasu ‘yan uwa kan bayani akan cewa wannan watan ut shine watan ruwa ana samun ruwa a watan ut ‘yan uwa akwai bambanci na masu cewa dalilin kaza yake kawo ruwa misali tarmamu tarmamuwa kaza a da tana ta tarmamuwa kaza ta tsaya za a samu ruwa bane mai yawa da bambanci mai cewa a watan hutu kowanne hanya mai sauki ga mai imani kaka danganta ruwa ga zamani ko lokaci kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ya bukhari ka muslim ya kawo a hudaybiya an yi katari an yi ruwa cikin dare da asuba bayan sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai hal tadaruna ma za qala rabbu suka ce Allah wa rasuluhu a'lam sai qal asaba min ibadi mu'minun bi wa kafir fa amma mu'minun bi man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi wa ma kafirun bi من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب وانت شين مؤمن بي وكافر بالكواكب وانت نور وانا كم كافر بي مؤمن بالكواكب ما نادر واي بخاري كذا مثل هكذا زيد بن خالد an wai ruwa da sayin sallar asuba na da ke cewa kun san abin da ubangijin ku ya faɗa suka ce Allah da manzon shi su suka yi sai ya ce Allah mai girma da buwaya ya ce bayina sun waye gari wani yana mai imani da ni wani yana kafirce ni ya ce wanda yake da imani da ni mai cewa an mana ruwa da fadala ta Allah da rahama ta Allah wannan shine mai imani da ni mai kafirce mataurawi ya ce wanda yake kafirce mini wanda zai ce an yi ruwa dalilin nau'i kaza na turmawa kaza aka samu ruwa yace wannan ya yi imani ya kafirce mini ya imani tauraro wannan ana maganar cewa yarda da cewa tasirin ruwan dalilin turmawa kaza ko wata kaza ke kawo ruwa amma misali ana mana ruwa a watan mutu adadin haka Allah ke ruwa kan misali zai ce ana mana bisa ba ba kace ana wada dari sai ce da kaka kaka ta yi ko kai bazara ta yi damana ta yi har a gyara gona a je a yi a yi ka a girmce a yi sassabe a yi sassabe a gyara gona ai wannan kai an ce ka ce ai wanda dalilin wannan lokacin a haka Allah yake wannan ruwa a wannan lokacin Allah raba zamani akwai damana akwai dari akwai bazara don abin zamani Allah yi to cewa in mun saba ne Allah iya mana ruwa a lokacin da zan ba ta kawo ba ta kakawo ce haka aka saba ake mana ruwa kwatarwar mutane da wanda da ke cewa za ta sha mata sahabu idan girgijiyar da gayan ma ruwa mai yawa ne akwai ruwa yawa ta haka a ga wannan ma'ana kenan an saba ana musu ruwa an hadirin gusul ya ka ruwa mai yawa ba ce ba gusul zai ka ruwa ba an ce kenan idan mutum yana haɗa wannan kalma da yarda da cewa utikin dalilin shi ake ruwa ba shi ne matsala amma an saba wannan ruwa a cikin mutum na mafi yawa wata ruwa ne an zaka ce zai lokacin da mana ne ka yanta zo ka gyara komai ka je gona ka tsabe ya ce ka lai ka ce ka ce kaza ne a a lokacin aka saba ke mana wuri a lokacin da ake mana ruwa da lokacin kaza lokacin wutan Allah ke mana ruwa mai yawa wannan ba ta ka ka huci wannan ga kun bance magana ma kullum mutum ne sa aqidar an ce ala kulli halin kaka dangana ruwa da wani abu kurin rahama Allah Allah mana wa ku shi kada nan kan huta kurin sai ta biyu wasu yaran suka tambaya na kowa yanzu cewa me matsayin a yi addu'a a sha fuska sun ga ruwa ya yara ne masu karatu su ce su sun ga hadisi cikin na ce na ce ana ku gani a na gwanin ana sha fuska suka yi a cikin bulugun mara haka suka ce mu yanzu suna karatu yawan masalar shahul fuska bayan addu'a akwai ruwayoyi a ta shi cikin bulugun mara hafiz bin hajar ya kawo ruwayoyi ko ruwaya wata yin magana na ɗan kunyin addu'a ku ɗaga hannu da tayin hannunku basu Allah kayan mana kuma kayan kuma da mana kakka ku shayi mana kayan ku shayi fuska ku da hannun ku shayi fuska ku da hannun ku bayan addu'a to wannan magana ta dai shayi fuska bayan addu'a akwai ruwawi magana ce ake ta inganci duk da shi anan ya ce hadisin yana da shawahid wanda wannan kalma da yi aka ce kalmar shawahid hadisin da yake da go duk da ya tabbatar sanadin da ya kawo iya da rauni amma ya ce iya nafi shawahid hadisi ya zo a samu wasu ‘yan uwanshi masu goya mishi baya dalilin goyon bayan sauran ne a ce iya da iya da ƙarfi to wannan shi yasa da suka ɗauki ruwaya da kenan akwai shawar fuska bayan addu'a kama da bani na mawalla cikin da'ifa na abu dawud ko tarbisi a cikin akwai ruwaya ya magana kan cewa fuskar sahiya ruwaya sinadin shawadikin bai da aka ce shawadi iya da aiki inda hadisi raunin kaɗai ne sai wani ya zo ke goya mushi baya mai ɗan ya shi ɗan dama dama suka mu to ta ruwaya ta shawar suka ba ta da wani babu ɗaya mai ƙarin da kai aka hujja da ita kenan kawo goyon bayan hanyar da ta zo sha fuska babu wata mai ƙarin da kai aka hujja da ita aka ce iya nan magana hadisin sha fuska iya nan da rauni shi shi sa ibn salam shi da zai da yake ya sa abin ya ce Allah masa wani shahun lagami ya ce mashi ce ba mai sha huskar sai wawa shi da yi kwarai ya yi magana ka wannan ya zai ka abin almuhimmu dai shawun huska ba shi bane bai da tabbaci bai da inganci amma abin da yake tabbaci ta daga hannu ko ruwaya cikin sunan abi dawu tirmidhi ibnu majah ta tabbata cewa nan san iya cewa inna la hayyun karim yastahi min abdi an an an yarfa ilayhi an yutuma sifran wani dai ruwaya nan ya cewa Allah yana da karamci iya kunyar bawon shi daga mai hannu zuwa gare shi emiru hannun ba kudu kenan daga hannu shi ya tabbata Allah yana kuma mai emiru maka hannun ka ba kudu a banza na kenan dagawa ta tabbata a roƙi Allah shahwa ce ba ta da inganci wallahu a'lam Allah rahma
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيان وماتوا ساء ما يحكمون وانا آية تابيو بايا marasa imanci kahurai a wancan zaman na ƙorishawa sukan gaya masu imani cewa yanda a nan duniya Allah ya yi ta mu a kan kuyi ba matsayi can lahira ma haka muke kenan suna ga tunda anan Allah ne yake son su ya zabe su ya ba su matsayi wanda sama da na waɗannan masu imani masu karaman ƙarfi shi suke wani manganu shine Allah yake cewa am hasbu da zai am hasbu da zai taro sayya shin waɗanda suke mugun aiki suna tsammani an naj'alahum kallazina amanu wa amilu salihat za mu sanya su daidai da masu imani da Allah dan lahira a daidai da masu mugun aiki a daidai sawa'in ta zama su zama daidai na ka ce zama su sun zo daidai mahayan wa matun a ce a wajen a rayuwa da mutuwa Allah daidai ta su Allah ce sa mana kuma wannan aikin ya muni ma'ana nan hatta a duniya ba ɗaya ba suke hatta a duniya mai imani da mara imani ba sa zauwa ɗaya ألك أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفهم دوغرا أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم سلهم أيهم بذلك زعيم Allah ke cewa afanaja alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkum shin za mu sanya musulmi da miyagun diya fajire kafirai Allah ce ma lakum kaifa tahkum me ya same ku ina hankalin ku ku da wani hukunci Allah zai rata musulmi da mutanen banza am lakum kitabun fihi tadrusun wannan magana da kuke yi cewa a can ma yanda ana kuke a can ma ku ne kaza shin akwai wani littafi wanda kuke karantawa inna lakum fihi lama takhayrun a ci- wani littafi ne kuka samu wanda yake da wannan magana cewa Allah zai daidaita ku da ku da masu imani yanda anan duniya ku- kuna gaba a can ma kuna gaba akwai wani littafi wanda aka samu wani abin da kuke zaɓan ma kanku akwai wata hujja jawabi babu dan babu ya ce amalakum aymanun alayh ko kuwa Allah ce ku muna da wani alƙawari tsakanin ni da ku Allah ya muku wani alƙawari inna lakum lama tahkumun wani abin da kuke hodi na a nan ku ne a can ku ne akwai wani alƙawari Allah kun wada wani alƙawari Allah ya muku wani alƙawari haka duk wannan babu kenan shaci hodi ce na haka ba yanda za a yi Allah ya zai mai imani da mai imani hatta a duniya rayuwa da an ce misali rayuwa ta mai imani iya rayuwa cikin nutsuwa da samun nutsuwa ta zuciya babu ci da sha ba shi ba ne ba kyawar rayuwa dabba ma tana ci tana sha don haka rayuwa ta imani mutum yana cikin nutsuwa ba yadda za a ga mutum da mara imani wajen kyakkyawar rayuwa yadda ba baka imanin mai imar imanin kullum cikin tsoro ke cikin tasha da bai shi da nutsuwa ta mai imani wannan ba ɗaya bane ba rayuwa dan shi mai imani zuciyar shi tana da kai da Allah in alheri ya zo zai ma Allah godiya ya ƙara ci gaba ya sa matsala ya sa abin da ga Allah yake bai tsawar abin ga wani kuka kan shi samun hala ya koma ga Allah ya samu rawara amma shi kawuri in mai yanzu yanzu abin kan shi sai zaka zaka mafi yawa ake samun kisa na su kashe kisar kai a cikin kawurai wannan ɗabi'a ta kowa santa sai kowa samun kisan kai mutum ga rayuwar duka ta ishe gaba ɗaya rayuwar ta ishe shi kura ne ma yake mutu duniya gaba ɗaya ba mai gaya ma haka iyawa kai ka sa kara a cikin musulunci ne yawan da ya rayuwa irin ta kahuce zai musulunta zai san da cewa iya da nutsuwa sama da da ‘yan wa misali a nan duk wanda ya rayu cikin bid'a da shirka kullum-kullum rataya ta zuwa gidan bukai da malaman suku wallahi kuma yi fanci sunna zai ma zai iya gano a da yadda yake cikin tsoro tsoro yake da komai cikin tsoro ki bai nutsuwa amma kafa sunna zai kasan komai allah ne ba a gama zuciya karfira in mu ta kai kaman kyauta laya a gida ko ka daga taya ko ba tayi ba kai je akwai kaza ba kaza ya mana ya maka ya ma ce wani bulagun na kake da gudu akwai matsala to kuma bulagun dole ya kaji iyawa dole ya kaji bulagun an ce akwai niyya masu sirri kana tsoron wannan sirrin kai kama ka iya ma aiki a gida aikin ya komi ba kullum cikin tsoro walla ko a wannan kadai a sheka ganowa wanda ya fahimci sunna daga ba iya cikin shirka da bid'a la kawo gani sunna ko nutsuwa na baku misalin wani ba amurki a nan da muhammad hassan ya ba labari na matsayin na magana nutsuwa ba ɗaya bace ba ya ce ya ji amurka abin da suke zo da'awa ba wanda sai muhammad hassan cikin malamai na masar masu zuwa cikin turai amurka da'awa muhammad hassan ya ce wani mutumin ya ce na je akwai musarawa a can a amurka ne na- a nan, a new york ne ya ce suka ce akwai wani bawan allah suna da alaƙa da shi amma bai musulunta ba mu je mu kai mai ziyara inda ake na abin jin hankalin mutane ya ce mutumin da ka ji gidan ka san amur da kuɗi ta gida ne a bakin ruwa irin babban gida ne da ka ce ka san da kuɗi ne kwan sun kai mai ziyara da wani ‘yan uwa musulmi musarawa ya ce suna hira da shi sai ka ce wallahi ya ce rayuwa ta ishe shi ya ce ya sha biyu ya kashe ya buɗe mutu ko kuma ya mallaka ya ce mishi ya ce wallahi ce duk abin da ake zama a ji daɗi na yi in mata ne wanda nake so na ne ba abu sha ne duk abin da ke na yi ce wallahi har yanzu ina ce kuce ban da nutsuwa ce rayuwa ta shi kuma amma duniya kuma ya mallaka kuma ya mallaka ce wannan duniya da a can ma an muka ba nan ba a can ma an ce a can ma ya zama ya tsaye da lan iya lan miliardar a can ma ba ba mu duniya ba a can ma kuɗi na amurka ya ce suka ci gaba da tamanawa can ƙarshe dai allah ya taimake shi ya yi yarda zai musulunta ya ce sai suka kawo alaƙar ta da kalmar shahada ta da kai na muka yi amma ba na labari bane ba da kai na ce wanda muka yi amma ya ce na mai bayanin kalmar shahada na dame bayanin farko in addinin musulun zai samu nutsuwa a cikin addini na mai bayanin matsayin addini rayuwa ta addini daɗinta ya ce sai laƙanta mai iya a shahadu ashhadu an la ilaha illa Allah ya iya huri ashhadu anna muhammadar ta iya karewa igan kir ya karkarwa ya kare haka haka kada sai ce wannan san wannan sike wannan sirri ne cikin wannan kalmar ta me wannan sike ne kai me biya cikin wannan kalmar yace me kai yace wala tun da yake a rayuwar shi bai taba sanin jin dadin zuciya ba yanzu sai bai taba jin daji ba rayuwar shi sanyin zuciya din nan don sai kire ne a cikin wannan mata ku kuna sai ne da jin imani imani ne don haka ga nan kaka ga ka hori ya mulki duniya ya da mulki wallahi shirme ne ba shi da nutsuwa ba shi da nutsuwa da haka Allah ya ce kenan bai yiwa bai daidaita inda suke tsammani na daidaita mutanen banza da na kwarai Allah ce sa mu ta baiwa ta sama hayawa matun a cikin rayuwarsu da mutuwarsu yanda a duniya ba ɗaya ba haka ma ba mutuwa ba ɗaya ba suke Allah ce sa ma ya hukumun abinda suke hukumtawa na daidaita ta da masu imani wannan mugun hukunci ne zalunci ba gaskiya ba Allah ce وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون
وخلق الله السماوات والأرض بالحق Allah shi ne mahalicin samai da ƙasai, wacewa Allah ya halicci samai da ƙasai don adalci shi ne bilhaƙin gaskiya don adalci. Allah wannan rayuwa ya kawo mu cikinta wale tujuza kullu nafsin bai ma kasa. Zai saka ma kowace rai irin abin da ta aikata. Wahum la yuzlamun Allah bai zaluntar kowa. kamar cikin cikin ruwa ta imam muslim Allah subhanahu wata'ala na cewa ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falhamdulillah umma daga zalik fala yuman illa nafsa bayina aikin da kuka yi newa ake kididdagawa a lissafa yace don haka duk wanda ya ga wani aiki na kwarai a cikin takardun shi amma Allah godiya da ya mishi muwafaka da aikin kwarai wanda ya ga mugun aiki kai ya zargi kowa ya zargi kanshi da kanshi kenan aikin da Allah dan adalcin Allah shine zai saka mu kowa irin abin da ya aikata shine sakamakon ko matsayin rayuwa ta lahira da Allah ya shirya a nan ake aiki masu ake cewa a nan kuna al'amal a nan a duniya aiki ne ita a duniya amalin bila hisab wal akhirat hisabun wal amal a nan duniya gida ne na aiki ba hisabi gobe kiyama ne babu aiki sai hisabi kenan abin da kai ne ibn kasir na kawo cewa yadda ka san ba a samun kaya jikin nabi mana bai wa a samu mutum banza da ake alheri haka mutumin kwarai zai samu alheri bai samu kuma wani alƙawarin Allah ne in dai kai Allah bai zalunci in dai ka aiki na kwarai to za ka samu sakamakon aikinka an kai mugun maza da ni ta kenan kowa ya kai Allah adali yace a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'i wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di Allah أفلا تذكرون نعم أفرأيت من اتخذ إلهه هوى kamar labarin matsayin ko baka gaba wanda ya ɗauki son zuciyar shi shine abin bautar shi mana abin da ya mai daɗi ke yi kura ba shi da halak ba shi da haram abin da ya ga dama zai ɗauka ko cewa abin bautar kan shi a abin da ba abin da wani abin dokar ala ra'ayin shi ne ya ga dama ya bauta maka kaza ya bauta ko kiristanci ko yahudanci ko bauta ma saniya ko bauta ma kare shi dai kamar wanda yake yau tsarin na adam a yau ka hurcin duniya a yau haka aqida duniya take a yau balle tura a mutum iya da yanci iya da yanci ya abin da yake so haka suke ganin mutum shine yanci mutum yayi abin da ya ga dama yancin addini yancin rayuwa sai sai sai falaka dan adam da ce bijirewa ta dan adam da an ce a wannan zamanin ta ko zamani yawa ka karnin baya a da ana sanin magana ko ka bauta ma ko kiristanci ko yahudanci ko mutunci amma a yanzu a ra'ayin da yake wajen turawa kurin ko ne ne ka abin da ka ga dama mutum hurun ne iya da yanci a ce daga nan dan adam a ta daga cikin wannan wannan fafaromomi na kirista ne wanda yake bayanin cewa abin da ya kawo lalaci a duniya yau ta rikice dan adam ya wa Allah tawaye ya wa tawaye ma'ana ya bar magana Allah abin da ya ga dama zai babu doka daga Allah mahalicci kudin in kasa ce mu al'umma ce abin da muke so za mu tsara dokan mu mu tsara halak mu tsara haram mu za mu tsara rayuwar mu inda muke so yace wannan shine sababin bacin duniya tare da ci a yau mutane sun bar Allah sun ma Allah tawaye haka ne gidan an wala kowa abin da ga matsayi ko ta kasa da dokarta akwai halak akwai haram ka ce ma na aya kaman kai wani ba kauye ne ma kana magana na Allah ita kaman kai akwai ma ita kaman kai kaman bai waye ba wallahi wannan abin da wanda a hankali nake shiga ke shiga ta hanyoyin jin labaru kaji wannan kaji facebook kaji kaji youtube kaji tiktok kaji bbc jamus amurka kullu kullun abin suke na suke yadawa kai ma ka zama kaman su sai ka abin suke gani daidai ne kai ma shi ga daidai abin suke kuskure ne kai ma kuskure ne haka aka bai kullun mutane daidai haka baka da hankali sai ka koma kaman su in suka muna abu kama mun iya da muni a wajenka in suka ce mai kyau ne kai mai kyau a wajenka abu ka bakawa hankali kenan mai da abin da kake so shi ne daidai ɗalibawa ta waye ne ga Allah rayu a kan bawa bai da yanci bawa bai da yanci tsakanin shi da alama da tusu bawa bai da yancin rayuwa da yake so la bawa bai da yancin rayuwa da ya ga dama daga yaron kalmar to ya bar Allah kawuci kana rayuwa akwai dokokin tsarata akwai abin da gidanka duk abin da kai kai saba kaza akwai Allah ci kaza duk abin da kai na rayuwarka in da ka tsara rayuwarka kana diba inda ba saba da Allah ba wannan duk addini hak abin yake kurin an wa Allah ta kowa yake abin da ya ga dama Yahudawa ba ruwan su da a taurar da sarin haka kowa nashi kuma su ne suka ji su Allah kiyaye Allah biya mutane ta ka ta ma ka zaka ne ko ba zai ba baki amma a daga haka rayuwa take kowa ya tsara abin da ya mishi dadi to kenan an ce bi Allah ce ilahu hawahu kenan bin san zuciya ila mai ma abu kenan kaza abota kenan tun shi kake ga abin da zaka ce bi kenan san zuciya ka shine abota shine ilahin ka shi kuma kai Allah ne ilahin ka sai kace la ilaha illa Allah ba da wani ilaha sai Allah shi ne baka doka shi ke halitta ma halitta maka Allah ne kurin to kenan sai ka ɗauki zuciyarka ra'ayinka shine daidai ka ka ɗauki ka ɗauki san zuciyar kenan an motarka magana kenan a fara'aita man takaza ila hawa hawa wa adannahu Allah ala ilm Allah ya batar da shi akan yasin sarai nan malamin da tafsir da aka tantara ihtimal kamar ibn kasir na cewa wannan kalmar na ɗaukar ihtimal guda biyu tana ɗaukan ya an zo mai da hujja ya sani ya bari a ta ɗaukar Allah da wani bawan Allah haka Allah ya san a ƙadarar shi da mutum wannan ba shi ba imani ne rabar imani shi kame haka ya ce wa khatama ga abin da Allah mishi wa khatama ala sami'i wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisha hanyoyin ɗan adam ke wa'azuwa ya samu shiriwa ko ya ji ko ya gani ya ji ayoyi na Allah ji maganar Allah ji da gani ke kawo wa bawa tunani na zuciya eh abin da gani lalle ne abin da na gani abu kaza ne akwai aya Allah ko kaza kaza yi tsoron Allah kenan hanyoyi ne na samun kaiwa zuciya kenan ji da gani a su balle kuma zuciya ita ma an riye ta da haka nan an mai kwandam bai gani bai jin gaskiya bai gane gaskiya bai ganin gaskiya balle kuma yi tunani kan shari'a babu ta ce babu azaba da alagan aran tun daga duniya irin a maka wani siffa a rihe maganin ka ganin aya a rihe majin ka an gaji baka ganewa baka wasuwa zuci a rita wani ba azaba ake bawa a duniya kamar ta iya cikin duniya Allah ke ma azaba duk mutum a ce da ya gane gaskiya da kankan tsorata shi kenan Allah ya mai shagana Allah ya mai kwantan ko ya kyale shi kenan ya ta yi kuru shi ba shi Allah kiyaye Allah ya ce faman ya hadi bi badillah to wanda Allah ya ma haka waye zai iya shirye da shi bayan Allah babu Allah ya gama da shi Allah kiyama da baban Allah afala tadhakkarun shi ba ku za ku yi tunani kan wannan matsayi dan babu kenan hadari ga dan adam yi ba abin da yake so ya abin da ya ga dama kana da bauta kana da bawa kana da ubangiji kana da doka ƙarƙashin ga dan adam kaka rayu da ga dama eh magana kenan ci gaba وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر an ji akwai haka da hariyun ka annabi ya zo a duniya kuma su ta aqida mai da hariyun su suna ga kurin yau da gobe ne kurin hankali kana tsuwa ko ga mata kari ba wata magana malaikar mutuwa ba wani mai dokar rai ba wata lafiya ba wata lahira kurin haka ne kurin kamar da ka ce a ce an zama a ce masa aqida haka ne kurin su haka ne kurin haka ake mutuwa yau da gobe kurin tsuwa ne ka tsuwa baka lafiya ka zaba ci ko ga mutu shikenan an kare ka mutu kamar jakte mutu an kare shikenan kurin da ka duniya ta kare ba wata kiyama haka ta sake ya ce wa ƙalu suna cewa mahiya ma'ana babu wata rayuwa daban da kuke cewa ta lahira illa hayatu na duniya na mutu wani haya ƙur'anan duniya ne za mu mutu mar'araya mu mu mutu amma lukun illa dar ba abin da ke hallaka mu wurin yau da gobe ce kiran meɗawa zamani al'amari a hajji sautar ruwa na wasu ke cewa yi uzini bin adam da subu dahar wa annan dahar bi yadda amar ko kalibin lalawar nahar ko kalibin lalawar nahar ka taura ka ce ba na muke cewa ɗan adam Allah iya cewa ɗan adam na zaki na cutar da ni Allah ce ni nake canza dare da rana a hannuna da Allah da haka in ka ga dare ko a rana duk abin da ya zo kaka daga na wani zamanin kaza kaza a Allah ya ce wannan kaman kace Allah wani zamanin to kaman Allah ka ga magana Allah wani zamanin a zamani babu wani abu Allah ce ni nake canza bulbulele wani harawu nake canza dare da ranar zamani da haka mu bi zamani kaka zagin zamanin zagin Allah ne haka Allah ce sai Allah ce da Adam iya zagi ta ce subu da'ar zagin zamanin zagin Allah ne kenan babu wani ba a hannun zamani don kana magana wani zamanin ne yanzu ka zama matsala sai ka ga wani zamanin wani zai kuɗi sai ka talauce naka ya ƙare sai ga wani a wannan shekara wani zai arziki eh yau wani yau shi zai arziki zai zai arziki kai daga kare da abinda zamani ne ko ya kare ko yau aka wani wani yau ne ya mutu eh yau wani ya kare wani ka ba lafiya kenan abu ne zamani ba ba ɗaya a nishi sai Allah ce duk abin da ka gani ni ne nake tafiyar da shi dare da rana komi a nulaki ko menene na alkhairi ne kama Allah godiya kishi yake ka koma ga Allah abin da Allah ka nemi warwara a wajen Allah kuma magana ke yace wa ma lahum bidhalika min ilm wannan abin da suke hodi cewa kurin ba wata rayuwa ta lahira kurin a nan duniya ne a rayu a mutu ko yau da gobe ce suna na magana ba su da wata masaniya inda aka yi wannan magana inun mu illa zunun kurin wai a zaton su ne tsammanin su ne shaci waje bayan na shi kun zato ne kurin sun kirkira ne a kan kullum su ta gaya musu suka shaci waje kurin ma babu wata masaniya ka abu zaton su ne aka da ake abin ma ka bala kuwa na Allah ce wai za su tula alim ayatun وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين to Allah ta wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinat wannan mutum ba zai aqida masu babu wata lahira kun duniya ce gurin Allah ce inda za a karanta musu ayoyin kuma ayoyin da bayanan su a hili yake karara masu tabbatar da shin kiyama ma kana hujjatuhum ba wata hujja ko dalilin su na kore tashin kiyama ga hujjarsu eh kun ta akwai kiyama ko to illa qalu itu bi abaina in kuntum sari in kuce da akwai kiyama an mutu ana tashi ai ga uwayen mu nan ga makwanta garin mu ku taro su ma gaban mu ko shi mutu su ke tunda kuwa ba ku taro da uwayen mu ba kakanni ma aka taro ku san ku suka mutu namu kenan ku babu kiyama ko shi mutu su dan ba a yi ba a gaban su dan ba a tado uwayen su ba an taro uwayen su ko ko taro uwayen su ba an taro nan sai a duniya ko Allah ya ya raya lokacin Isa kai lokacin Musa an tara mata mutattu ba su mutu a gari guda lokacin Musa ko an tara din su Uzair da an tara su kenan maganar cewa ta matar naku ba ba ne kenan hujja ce mai rauni to shine kenan wai ba su da ta hujja za ka kawo yace an hujja ko kiyama a ta do tun ko ba ta do su ba kenan ba kiyama haka suke tiya Allah ta gaba قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة gaya musu duk abin babu ɗaya hannu gaya musu Allah daman shi ne ya raya ku shi ne ba wani ba kuma shi ne zai kashe ku kuma shi ne gobe kiyama zai tada ku bayan mutuwa ta Allah da kace kutul insan ma kafaru a fasa kutul قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا كلا لما يقض ما أمره حسبه ‘yan wa'anan Allah subhanahu wa ta'ala iya gwada ma'anan rauni shi da babu wani abu naka, ɗaya babu naka. Allah ce, ƙotilar insa an tsine mu jinsi na mutum da mara imani. Allah ce, ma aka fara, ima cewa waye mutum kafirci, mutunci. Kuɗa Adam, menene ka sa kafirce ma Allah? Allah ke ma tambaya, tambaya kanka Allah ce min ayi shay'in khalaqa. Mutum kake isa da jin kai. Sai kuma ka tambaya kanka, wanda gani aka yi ta? Zinariya ko azurwa ko lulu ko zabar jadi. Ice min nutafatin khalaqahu faqaddara. Daga ma'in ruwa ce min ma'in mahin daga dugun mani Allah ya kaddara ka yadda yake so namiji ko mace dogo ko gajeri baki ko hori ko wada ko dan kadan tallaka ko mai kudi yadda ya so ya kaddara ka bayan ya tsare tabbas abinka ce sun masabila ya sa kuma ya ba da dama kan fito da cikin uwarka kowa haka ne kowa suna fasara ta ya baka ya shirya maka hanya ta gaskiya ta baka ya gaya maka gaskiya dan wada kullu halin kowa san bin adam yadda Allah nan ma wata aya ce ta Allah ka diba kurin hutawar ka duniya kurin ka tambayi likitoci su baka labarin hikima take ciki wajen aihuwar da ai ana cewa a je a yi radio a yi ecography shin ecography tana gyara yaro tana yi magani wa a gani ne pulsun kinka tana nan yadda Allah ya tsara ko akwai matsala hikimar Allah bayan an ƙara halittarka ana gano ba matsala akwai ɗan lokaci da yake yi ka da aihu sai a juya ka juya da sama kake kallo sama kake kallo in lokaci ya kusa sai a juya ka ba mai ka ba mu waye mai aikin kun sai a juya sai komo kan ƙasa daga an je an diba ya ce kai watan ta kaza yanzu kai a sama akwai matsala aka akwai da uwa kwanan nan wani sabon sabon armi ne aka ci ayan jiba dan haka matsala farfulam ya da fasara alawa eh da kana ta ganowa kenan wa akwai hikima yanda Allah ke tsara abun wanda abun in ya zo kuma ka tambayi likita yanda irin abun da ake sa dan adam kaka ta kama shi aikin aiki na musamman aiwa ta zo yanda ake preparing abun yanda ake preparing hanyar na ake preparing shi yaran wani aiki na musamman ka ka cirkar da aya Allah na Qur'an Allah ya shirya ka ka fito duniya. Aya ce Allah ya gwada mu wani lokaci a samu matsala, ya ce ya an je an yanka. Allah a matsabta dubu nawa ake yankawa. Wannan ma wata aya ce ta Allah ke yanzu da duka yanzu kenan kowa ya yanka kenan ko. Kuma ta mutu wajen aiwa ko, amma wannan ita ma aya ce a gwada maka wani lokaci a samu matsala. To Allah ya ce dai sun masabi da ya sa. Duka dai wannan babu naka, ita halittar hudokan babu naka. Ka san ma'in yawa, Allah baka sanin raunin da rigimar Adam sai in ka an gwada maka ɗan Adam a cikin oshi. Gashi nan Allah ka kaga shi da Allah in ka kalle shi zaka ƙara tsoron Allah. Gashi nan ba komi an shirya mai komi da ci da sha da komi da kilima yanayi daidai shi. An tsare shi da abubuwa da tsarewa iya rayuwa bai san ma inda yake. sai kaga wannan wai wannan wannan shi ne wai akwai mizan gama Allah ya ni na isa kaza wai Allah ka shiga mamaki mana Adam an kalle shi a ciki kaga wai shirki ma Allah wa abin da ga dama shi an ci gare shi shi an ci an ci da duwa shi duwa ki ce mun duwa nan kai duwa tsakanin kai da Allah ba ta duwa Allah kai wai Allah ga duwa wai ga wai duwa tsakanin kai da Allah tsakanin kai da bayi ne da haka Adam da baka san rike ka kalle shi Allah ta summa sabila ya sana ba naka ta sun ma'amatahu fa'aqbara shi dai Allah in ya so kuma ya kashi ka lokacin da ya so abin ne ka ita sun ma'iza sha an shara wani lokacin da gida ma ta doka wani da hannunka babu ɗaya a tun wani kwakai babu ɗaya a ninka shi Allah ta kalla lama ya mamara wai wannan bawa wannan bawan wai shi ne bayan abin da aka ce ya abin da ya ga dama ta kuma mutunci Allah shi idan kina jin shine Allah ya ce kulillahu yukum ga musu Allah ne ke raya ku sun mai mutu kuma shi zai kashe ku sun mai jama'ku ilayawar kiyama shi ne ya shirya matattara gobe kiyama zai tattara kowa da kowa ɗan murko da ƙarshe wanda kuma na ranar larai mafi babu shakka tabbata kiyama babu shakka kanta duk da abin haka yake Allah ce wallakin na akasar nas da mahiyawan da ba san da jinsi kamar wani labari ne mahiyawan duniya ba su san da wannan gaskiya Allah ya shaida mu akan duniya Allah ce gaba
ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون na'am walillahi mulku samawati wal ard Allah ne mulkin samai da kasai na a tabbata maka gaba ɗaya komi na Allah ne mulkin shi ne halkan wa halkan nace mulkan wa halkan wa abidan kullum bin da halitta bayan halitta Allah ne bayan Allah ne na ƙarƙashin kulawa ta Allah duk abin da ke samai da kasai gaba ɗaya kuma wa yawma taqumu sa'atu yawmaizin ya khashu mubtilun aran nan ran tashin kiyama duk wani kawuri mai musu kiyama ko mai musu maganar Allah a ran nan ya taɗi ya asa wata ra kulla ummatin jasiyat وترى كل أمة جاثية وتجزون ما كنتم تعملون
Allah ce watara kulla ummatin jasiyata zaka ga a hilin kiyama ko wata al'umma al'ummomi sun guruhana na an ce guruhane na tashin hankalin kiyama hada mutum idan ya tsorata bai tsayewa kawon shi kawon shi bisa ɗaukar shi wata ruwa na cewa wuta lokacin da ta girgiza ta kada kowa hatta da annabawa za su gurfana za su tsorata ka ce kai makana ciki wa'iza ra'atu min makanin bai izin sami ulaha إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا la tadu لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا
Allah ce izara atun min makanin ba'id wuta idan ta hango abincinta ta hango su daga nesa ta tunkaro ta ga abin da aka ce ta hada ya ce sami'u la taghayyuzan wa zafiya zaka ji tana boda na hushi tana huci to jin wannan ne sa kenan mutanen ta tunkaro kiyama wannan tsoro ne na ku- na boda da take kara da take yi ta tunkaro shine sai a burhana baka kauka baka dokar ka kamar da cewa ta musulun cikin sai musulun na ke ba da labarin cewa yuta bi jahannam yawmul qiyam ma'a sab'una alf malakin yajuruna yace ma a kulli zaman talasa kulli zaman ma a kulli zaman saboda alfa malaka yajruna yace wuta zo ta nan gobe kiyama za a zo da ita da mala'ika tana da linzami 70 yace kowane linzami guda mala'ika 70 suna jawa suna ja tana ja an ta zama mai yace linzami an rike da bane ko to daga masu janta kenan tana ja ne kuma mala'ika dubu saba'in kai ba dubu saba'in ba dubu saba'in su dubu saba'in alisa da muka yi katin miliyar na san miliyon miliyar hudu da miliyon ɗari tara yanzu ko kato ɗan dako ka ba shi dubu a kasa ba ɗari ba kasta ɗan dako a ce miliyar nawa ba kasa ba miliyar ba katin miliyar na san miliyon sarabin duniya yau kusa da abin duniya yau to wannan wai mala'iku ne fa kuma na wai duka kai ta ka yajuruna suna janta kenan ji rike ta ake a rike take wai ka ka- ka san da an te boda dole ka fadi in te kara ka san ka aje da kai kenan shi na kace kenan tsoron mahashar ne zai sa mutane za su buruhana saboda tsoron mahashar tsoron wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ruwa hadisi da ya tabbata tun sai yana albani iya magana lokacin da annabi annabi ya je Isra'ila da Miraji yace ra'aytu jibril kal hilis bil bahri yace na ga jibril ya fada gaban aishi inda kasan tsumso tsumma na saman sirti na kasan sirti a yadda plat ya kaskanta da kai ga Allah jibril ta a yadda ya sarsa tsohon tsohon tsumma da aka sudi a yadda kaskanta da kai ga Allah subhanahu wataala yake ce annabi kitaba jibril jibril mali ma la ara malaika mana ma ara safir da hakan yace ya ake nishi ga safir bai mun fin dariya ba dariya fuska a cikin amma ya kan fuska yace kai ai israfil haka ga mika ya hafsa magana yace lam lam yataka israfil mun an halqa Allahu nar tunda Allah ya halicci wuta israfil bai taɓa dariya ba tunda aga an halicci wuta a gaban shi ya kanta daga nan bai taɓa dariya ba tsoro yake duk matsayin shi tsoro yake haka nan wuta kowa sai firgita an kanta shi da kan zaka ga wannan al'umma zaka ga wata al'umma jasiyatan a gurwane kan gurwane yace kullu ummatin tud'a ila kitabiha ko ta al'umma za a kira kowa zuwa sakamakon abin da ke cikin takaddun shi shi cikin kaf wa wudi alkitab fatal mujrimin mushrikin ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
na'am Allah ya ce wa wudi alkitab za a kawo takardu na mizanin bayi na hilin kiyama Allah ya ce fataral mujrimin mushfiqin mimma fi zaka mutanen banza dan sun san tabaci zaka ga su mushfiqin mimma fi suna cikin tsoron abin da ke cikin takardunsu wa yaqulun ya wailatan mali hadar za su kace wayo kai can mu kamata mun gama ya wayo mali hadar kitab me ya samu wannan littafi me ya same shi la yughadir saghiratan wala kabiratan illa hasaha yace me ya samu ta me yasa ba abin da komi hada kai na komi ka rubuta komi ba abin da aka bari ko dan kalmar lahi zai kira magana wa wajadu ma amilu hajar suna wani magana don duk abin da ka shiga gashi nan a rubuce shi kuma wala ya zalima rabbuka ahad abin da ku gani naku ne Allah bai zalimtar kowa shi ne kenan za a gabato da takardun mutane shi na ma'ana kenan Allah ya ce kullu ummatin tud'a ila kitab ko ta al'umma za a kirawo su a ba kowa sakamakon abin da ke takardun shi Allah ce al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun Allah ce a yau ana saka muku ne ana saka ma kowa irin abin da ya aikata magana kenan hadha kitabuna هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq za a ce musu wannan littafi namu ma'ana sakamakon abin da ke cikin takardunku magana ce littafi ne mai magana mai hurci da gaskiya gaskiya na magana kenan na bilabin abbas ke cewa sai Allah ce inna kunna nastansu ba kudin ta amalu ne sun saka na ma'ana cewa dan ka san wai ba wani ƙari ba da ada kasar komai shaida Allah ya ce wannan littafi naku ya abin da ba zaka ce idan malaku suka dauke wannan aiki takardar ka sai an an gwada da abin da ke rubuta a dalilin mafus a saka malaku su gani wani su kana su wani su diba su ga yayi daidai su confirm yayi daidai da wancan ko kwa ko ƙari duk neman wai a tabbatar da abin da aka gaya maka haka ne ba wa canji a can ma haka yake don mabus yan goma ko a ce ko fikin abin da yake can ne a ce eh da ma rubuta da abin da aka rubuta zaka yi abin da aka rubuta zaka yi shine gaci nan daidai da abin da suka rubuta kai mala'iku su ma musu shaida ba su ƙara komi ba abin da yake can ne suka rubuta shi ne magana kenan su wasu samu ƙarin shaida mala'iku abin da yake can ne a rubuce shi ne a hannunsu ba daɗi ba ƙari shi ne magana shi ne suka ba
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين to yanzu mai bayani dai kenan hidin kiyama takardu za a kawo abinda kowa ya aikata ba daɗi ba ƙari me sauransu kenan a wa kowa hisabi gwalgwadon aikin da yake kina a wannan rana bangare biyu ne sai Allah ya gaya maka bangaren farko fa ammal ladina amanu wa amilu salihat wa'inda suka a takaddu suke su wannan ba suka yi imani suka yi aiki nagari fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati wanda suka yi imani suka yi aiki na gari ubangijin su a ran nan zai sa su cikin rahamar shi domin a ci aljanna Allah iya bada ta fadala ce rahamar shi ce duk da mai aiki ake ba amma a nan dalilin aikin imanin su da ake na gari Allah ke sa su cikin rahamar shi shi zalika huwa al-fawzul mubin a kiyama ta tashi ka shiga layin bayan Allah ba shiga cikin rahama ta Allah to wannan shine rabo karara a bayyane Allah samu cikin shi amma mutanen banzawa amma lazina kafa وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين wa amma alladhina kafaru amma walike butulu wanda kafirce ma Allah su tabi akwai tashi hankali akwai tashi akwai matsala to Allah ce musu afalam takun ayati tutula alaikum ana mai damuwa ba a karanta muku ayoyi na ba a duniya kenan wannan ba mamaki kafin mamaki a- ba a karanta muku ayoyi na ba fastakabaltum kuka yi girman kai kaman ku wani sai ga mu gaskiya fiti kuma gane ba ga nan haka aka ta yi wane dan wane ne kan wane duk ba gane ba sai ko za gane duk wani wani su gane ba kadan sai ku ku gano wane ya wuce wane wane duk sai ku ku gano girman kenan girman kai yake halaka da mutane da yawa kin bin gaskiya dan mai magana sai dai magana Allah sai dai waye mai magana kadiba mai magana ba mai hudunta ba magana Allah ce ita kenan a duniya ba a karanta muku ayoyi na ba kuka fastakabartum kuka yi girman kai wa kuntum qauman mujrimin kuka zama wasu mutanen miya ku mutanen banza an za ku yaji ka ku yaji ta rage gare ku ina ganin ya kamata mu tsaya Allah kamar da sun gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله